bismillah al-yawma wa واليوم يسلم الذين al-yawma uhilla lakum at-tayyib yas'alunaka ma za uhilla lahum
أي زي ما قال سنة
eh a Al-yawma bayani yas'al- ba ka ja ayar اليوم يسلم الذين
a'a mun yi tafsiri shekaran jiya jiya bayanai nake na masail to ja ayar gaba in na tashi kawai sai mu أوكي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Mm.
بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم na'am
قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله na'am فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه Mm.
واتقوا الله إن الله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وآله وصحبه ومن والاه لما توفيقي إلا بالله بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يومنا شاترك وتر رمضان هجرة جبولة تريه دا أربعين بير يوم جمعة daidai da 29 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya. A darasinmu na tafsiri muna cikin suratul ma'ida muna cikin aya ta hudu muna fitar da darussa wanda wato za a fa'idanta a cikin wannan aya. Sau da haka mun zo darasi na ashirin a cikin ayar shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala zalikum fisku zalikum fisku mana alistik ishara zalikum ishara ce zuwa alistik sawu bil azlam Allah ya ce fiskun wato fita ne ga barin da'ar ubangiji kamar yadda zalikum wannan isharar za ta iya komawa zuwa gaba ɗayan abin da aka ambata gaba ɗayan waɗannan muharramat ɗin to isharar za ta iya komawa zuwa gare su wa kullu shay'in min ha fisqun wa khurujun min al-halali ila al-harami kowane abu daga cikin ta fasikanci ne kuma fita ne daga halal zuwa haram saboda haka kamewa kuma ga barin aikata waɗannan ababen haramtawa yana daga cikin alwafa'i bil uqud umarnin da ayat ta fara a- a- sur ayat farko a cikin surar ta fara yi ya allazina amanu awfu bil uqud to a darasi na 21 al-yawma isal ladina kafaru min dinikum wato a yau kafirai sun ɗebe tsammani ku koma zuwa kafirci sun ɗebe tsammanin haka a imamu duhak ya ce wannan aya ta sauka a fatu makkata Ah, hakan ku ya faru cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya buɗe makka wato kwana takwas da suka yi wanzi a ramadana shekara ta tara ya ce kuma ana cewa dai shekara ta takwas. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya shiga makka, mai shela na manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ya yi shela, ya ce ala a saurara, man ƙala la ilaha illallah fa huwa amin, wanda diya musulunta ya faɗi kalmar tauhidi, to ya aminta. Wa man wada'a silaha fa huwa amin, wanda diya aje takobi ya aminta wa man aglaqa babahu fa huwa amin wanda ya shiga gidansa ya kulla kofa ya aminta saboda haka a wannan ayar sai ta sauka al yawma isal ladina kafaru min dinikum fala takshawhum wakshawni saboda haka kakku ji tsoron su ku ji tsoro na ni ne mai iko a taimakon ku a darasi na 22 a cikin ayar faɗin Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika shari'ar ku gare ku na cika addinin ku gare ku annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kasance a makka babu wata farilla wato lam takun illa faridatu salati wahada lokacin da yake makka ba wata farilla sai sallah ita kadai da ya gabato madina to a madina Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da halal da haram har izuwa yayi haji yayin da yayi haji to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika addini sai wannan aya ta sauka al-yawma akmaltu lakum dinakum wani mutumi ba yahudi ya zo ya samu sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa muna samun wata aya a cikin littafin ku alqur'ani kuna karanta ta mu da mu aka saukar wa ita da mun riki wannan ra- da mun riki ranar da wannan aya ta sauka ranar Idi sai sayyidina Umar ya- sai sai sayyidina Umar ya ce wa ayyu ayatin wata aya ce sai ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda yace ai inni la a'lamu al-yawma allazi unzilat fihi wannan ayar da kake magana na kiyaye ta na san ranar da ta sauka na san wato al-makan allazi unzilat fihi na san bugiran da aka saukar da da wannan ayar ta sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana arfa kuma ranar juma'a lafazin imam muslim kenan wajen nisa'i kuma wato daren juwa an rawaito cewar wannan aya lokacin da ta sauka a yawmul hajjil akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda Amin.
yayi kuka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa mayu bikika me yake sa ka kuka faqala sai ya ce abukani abin da yasa ni kun- kuka anna kunna fi ziyadati min dinina mun kasance muna cikin ƙari a addinin mu fa amma idza kamula idan aka ce kuma ya cika to lam yakamul shay'un illa naqaka ba wani fa abu da zai cika kuma ba sai sai ya tawaya فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقتا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa kai gaskiya zancan haka yake a duk da mujahid ya rawaita cewa wannan aya ta sauka a ranar fatu makkata al-qurtubi yace magana ta farko ita tafi inganci cewa wannan aya ta sauka ranar juma'a kuma wato ranar arfa ne bayan la'asar a hajjatul wada yawwa shekara ta goma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a arfa akan taguwarsa da ake ce mata al'aduba'u yawwa sau da aka sai da ya zamo wato ah, ita wannan taguwa lokacin da ake saukowa manzala sallallahu wannan ayar su manzala yana kanta alaihi salatu saboda nauyi da ya kama ta sai da ta zamo wato daga afafuwanta suna ƙara haka eh suna ƙara sau da aka shi al-yawmu da aka ce al-yawma ai wuni kenan ko Oh.
awa goma sha biyu Mm.
to ai ana yin amfani da shi ana nufin yankin wunin an fahimta da aka ce al-yawm ba ba wai a wunin gaba ɗaya ta zau yankin wunin an fahimta shine la bayan la'asar din da aka faɗa ranar juma'a kamar yadda zaka ce mun yi abu kaza a watan kaza ko ko mun yi abu kaza a shekarar kaza Mm.
to abun kuma zaka samu a cikin shekarar gaba ɗaya a minti biyar aka yi shi gaba ɗaya yawwa to saboda haka shine shi ma ah, wannan Ah, to ana amfani da wannan a yaren larabawa kuma duk kowane yare ma ana yin amfani da wannan to ah, addinu al-yawma akmaltu lakum dinakum addinu shine ash-shara'i'u allati shuri'a lana shari'o'i da aka shar'anta mana domin su wannan shari'o'i da aka shar'anta mana sun dinga sauka ne sannu-sannu sannu-sannu saboda jin kai ga al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ba a saukar mana da da da, da shari'ar nan lokaci guda ba da an saukar da abin yayi nauyi wa sahabbai Allah ya kara musu yadda to sai aka dinga saukar da ita nujuman kaji an ce wato a maka gaba ɗaya sallah kawai ake ita kadai aka aka faranta ita ma kowa wato sai da aka je Isra'i da da mi'raji sannan aka farlanta aka farlanta sallah ta zama yadda take din nan manzo Allah sallallahu alaihi ya karbo ta to da haka a farko kawai ma ka sheda babu abota da gaskiya sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah saboda haka wannan ake yi. su wani shan giya su tata su me duk ba a hana ba a farko saboda haka aka aka dinga saukar da ita wannan shari'a fa innaha nazalatu nujuman ta sauka sannusan to karshen abin da ya sauka na shari'a to wannan aya walam yanzil ba'da ha hukumun hukunci bai sauka ko walam yunzal ba'da ha hukumun ba a saukar da wani hukunci bayan ta ba inji sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kara masa musu yarda da imamu suddi amma jumhur suka ce ana nufin mafi yawan abin da aka farlanta mafi yawan abin da aka halatta mafi yawan abin da aka haramta lokacin da ayan nan ta sauka an riga an gama saukar da shi sun ce bayan saukar ta Qur'ani ayoyi da yawa sun sauka misali sun ce ayar riba ta sauka bayanta ayar kalala ta sauka bayanta zuwa wani wannan daga cikin ayoyi an fahimta kawai dahir dai mafi yawan addini ya cika kuma da lamarin hajji domin a wannan shekarar mushriki bai yi dawafi ba a ɗakin Allah sannan wala dafa bilbaitu uryanu kuma ba a yi wato dawafi huntu ba a samu wani wanda ya dawafi huntu a wannan shekarar ba kuma mutane suka tsaya gaba ɗayan su a arfa da kuwa ƙwarai shawa suna cewa mu a hamas mu hums ne in suka zo ba sa shiga arfa su so da haka suna tsayawa a saboda shi ita arfa tana wajen harai so da haka su za su ce a hajjin su ba za su ba za su yi hajji wajen harami ba duk abin da za su yi a dakilar haram za su yi shi so da haka ba sa shiga so da haka a ranar arfa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai hajjatul wada'i an zuba ido tunda manzo Allah ba quraishi ne an zuba ido a ga ya zai an fahimta to manzo Allah sai ya shiga arfa an fahimta kuma ya ce ku zu anni mana suka ku kaga magana ta kare an fahimta saboda haka wa waqafan nasu kulluhum bi arfata kowa ya tsaya a arfa to shine sai aka ce al yawma akmaltu lakum dinakum an fahimta wasu suka ce akmaltu lakum dinakum ai bi an ahalabtu lakum aduwakum wa azhartu dinakum ala dini kulli ma'ana na halaka magautanku gare ku na kuma rinjayar da addinin ku kan addinai baki ɗaya. dan wato lokacin da a lokacin da aka yi fito wakkata wato sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amintar da wato iyakokin Madina gaba ɗaya ya zama duk wata barazana ko ƙwayar zarra bai bata ba alaihi salatu wassalam duk wani guri da ake ganin akwai barazana za su iya kawo hari to sai da aka tare yau da yana daga ƙarshe-ƙarshen inda ake ganin barazana ne ta buka ana ganin cewar saboda wato kamar ita ta buka suna da wato kamar alaƙa da gwamnatin da take ta sufa fawa a wannan lokacin wanda Farisa ne su ne fawa da Rum ko a wannan lokacin. To suna da alaƙa da daula ɗaya irin yadda yau ake a duniya ko? Sai Rasha in ta mara wa ƙasa baya to suna da alaƙa. In Amerika ta ƙulla alaƙa da ƙasa ta to a wannan lokacin Tabuk suna da wannan alaƙar kuma wato suna ana ganin suna da su kawo hari. Hamza sallallahu alaihi tashi ya same su. Kan su zo ya je ya same su. saboda haka su ba da manzo Allah ya ji sallallahu alaihi wasallam suka razana suka tsorata yakin da ba a yi shi ba ma ke suka zauna kawai a sulhu ai wannan ai wannan ai wannan saboda haka ba su ba a iya yin yakin ba to fa tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo to an aminta daula wato daula musulunci an sawan masa da daula ko musulunci an masa gwamnati sannan ko musulunci an masa ƙasa. yana da ƙasa. So da haka abin da ya rage dama shi ne Makka. Akwai ‘yan ƙananan ƙauyuka na Larabawa wanda suke jira su ga Makka ta dawo hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin su musulunta. So da haka to da aka zo makka din ita ma aka shigo musu bijinudin laqi balalahum biha da rundunar da babu yanda za su iya tarbatta saboda haka su ma suka sallama makka ta dawo hannun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya cika masa alƙawarin sa na innal ladhi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'ad saboda haka makka ta dawo hannun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokacin to shine Allah yake al yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika addinin ku gare ku ai bi an ahalaktu lakum aduwakum duk wasu makiyanku na kwantar muku da su sannan kuma yau na rinda da addinin ku kan kowane addini duk wani addini a jaziratul arab a wannan lokacin ya sunkuya wa musulunci to shine Allah yake faɗa saboda haka wa atmamtu lakum ni'mati wa atmamtu alaikum ni'mati na cika wato ni'imata gare ku shine na cika muku shari'o'i da hukunce-hukunce sannan kuma na rinjayar da addinin musulunci kamar yadda ne muku alkawari a harshen manzona sallallahu alaihi wasallam ana makka ana cikin tsanani ana cikin takura hankali ya tashi sahabbai da ƴan tsirari da ake ta azabtarwa ake ta wahalarwa a makka an kasa sukewa a addini suka zo suka ta ya rasulullah sallallahu alaihi ala tad'u lana ala tastansuru lana ya rasulullah ba za ka yi mana addu'a ba ba za ka neman mana taimako gurin Allah kan halin da muke cewa muke ciki ba manzo Allah sai ce wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amr da Allah na rantse wannan lamarin da wasu ya cika har mahayi sai yayi tafiya daga San'a zuwa wato mahayi sai yayi tafiya daga San'a ko zuwa Makka babu abin da yake tsoro sai Allah yace sai dai ku gaggawa kuke amma wannan labarin ya cika to shine Allah yake tunatar da su wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'imar da ne gare ku da garin nan ku rauna na ne an raunata ku an fi karfin ku an muku da saboda haka yau duk na kwantar muku da magautan ku na danka garin a hannunku kamar yadda na muku alkawari cewar wani utimma ni'imaci alaikum a wata ayar ko dan in suka ni'ima ta gare ku menene ni'imar da zan suka gare ku shine dukhulu makkata aminina mudma'innina za ku shiga maka a halin aminci kuna masu nutsuwa da wani wannan daga abin da na tsara shi a cikin wannan addini tutar wanda in an bi shi har zuwa shiga aljanna cikin rahamar Allah tabaraka wa ta'ala to da haka atmamtu alaikum ni'imati a tayu wani ya ce a to addini kenan kafin saukar wannan ayat bai cika ba kenan a wani lokaci to in ya zama tauyayye ne addini to kenan wanda ya yi wafati daga muhajirun da ansar wanda suka je badar da hudaybiya suka yi manzala sallam bai'a bai'a guda biyu baki ɗaya suka ba da kansu ga Allah tare da girman abin da ya sauka gare su na daga dangogin wato jarrabobi wato sun mutu akan addini tauyayye kenan to da haka kuma addinin duk da ake kiran mutane a lokacin a tauye yake kuma tawaya aibi ce to wannan idan wato mustashirik yayi wannan tunani to amsar da za a bashi shine ai ba ba tawaya ce addini a cike ki a gurin Allah an bayyanta addini cikakke ne a gurin Allah da haka wato saukar da shi ne aka dinga saukar da shi a hankali a hankali to kenan me ake nufi da al-yawma akmaltu lakum dinakum wato wannan cika wa inda ake so addinin ya je to ya je yau amma dama cikakke ne an fahimta inda ake so ya je to ya je shine maganar da ake shine ma'anar al-yawma akmaltu lakum dinakum amsa ta ɗaya kenan amsa ta biyu da za a bada shine al-yawma akmaltu lakum dinakum wasu suka ce ai waffaqahum lil hajj allazi lam yakun baqiya alaihim min arkani dini gairuhu yau wato Allah ya datar da ku ga yin hajji wanda a rukunan addini kun yi komai shi kadai ne ba ku samu kun yi ba an fahimta tun da zuwan musulunci duk wani abu da da- da ake yi sahabbai sun yi sallah bayan komawa su madina ko an samu masu dama sun yi zakka sannan sun yi azumi ko bayan tauhidi dama shine farkon musulunci abin da ba su samu damar yi ba shine hajji to yau gashi kun samu damar hajji duk na na cika muku addinin ku ma'ana na cika muku rukunan addini kun yi hajji saboda haka gaba ɗaya addini ya cika gare ku ada'an li arkanihi wa qiyaman bi fara'idi kun ba da rukunan addini kun tsaya da farillansa domin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci a bisa abubuwa guda biyar to kun samu yin abu hudu abu ɗaya ne dama ya rage to yau shi ma kun samu kun yi to na cika addinin ku gare ku sun yi sallah sun yi zakka sun yi azumi sun yi jihadi sun yi umra amma ba su yi hajji ba to da suka yi hajji sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya wa raditu lakumul islama dinan sannan na zaɓa muku musulunci a matsayin addini na sanar da ku cewar na yarda muku da musulunci a matsayin addini domin ubangiji tabaraka ta'ala bai gushe ba wato mai yadda da musulunci shine addini gare mu saboda haka ba wai an keɓantara ba wai sai a ranar ne Allah ta'ala ya ya yadda da musulunci shine addini ba an fahimta fala yakunu liktisasir riba bi zalika yawmi fa'ida in hamallawa ala zahiri yawwa in an ɗauka a zahiri a ce sai a ranar ne a'a ba haka ake nufi ba ma'ana a alamtukum bi ridaya bihi lakum dinan na sanar da ku cewa na yadda da musulunci addini gare ku inna dina inda Allahi al-islam yawwa to sai Allah ta'ala ya ce fa man turra fi makhmasatin ma'ana wanda larura ta kiraye shi ta buƙatar da shi ila akalil maitati wasa'iril muharramati shi ake magana wanda larura ta kiraye shi zuwa cin mushi ko cin shauran duk abubuwan nan da aka haramta a cikin wannan aya ita al-makhmasatu shine al-ju'u wa khala'ul batni min at-ta'am yunwa da kuma wofinta ciki daga abinci an fahimta har ciki ya kadandane shine dumurul baɗini kenan yunwa ta kai ciki yayi kasantanwa ya kadandani ya nannade saboda haka shine wannan to wanda ya kai wannan halin gai to shi an halatta masa ya ci waɗancan abubuwa gaira mutajanifin li ismin wani mai karkata zuwa haram ma'ana gaira badin wala adi kenan yawwa wani mai shishigi ko mai ƙetare iyaka wani mai zalunci ko mai ƙetare iyaka, to, wannan an halatta masa, fa inna Allah gafurur rahim ko, Mm.
saboda haka Allah mai gafara ne, mai kuma jin kai ne gare shi, idan larura ta sa masa ah, ya ci waɗannan abubuwa ta ta yunwa. Ta haka mai da muka sha faɗa, duk abin da yake azima ne a musulunci sai ka samu kuma an yi rukusa, duk abin da aka ce gashi ko an hana shi, to wani yanayi na larura kuma sai ka ji an ce an halatta ko kuma duk abin da aka ce an wajabta shi a wata hai'a ka yi shi a wannan hai'ar dole ne sai ka ji kuma an shiga wani yanayi sai a ce an rangwanta maka ka yi shi a wata hai'a ba wannan ba an fahimta ta rukusa don haka kuma rukusan nan Allah yana so a je mata kamar yadda in ya wajabta abu a yanayi yake so a jewa abin tabaraka wa ta'ala so da haka wannan sai ya dauke mu zuwa wani karatu da ake cewa ad-daruratu tubihul Mahzura.
mahzurat an fahimta Mm.
larurori sukan halatta wani abu da aka tsautar da mutane a kansa to larura ta kansa sai a halatta an fahimta idan an shiga babi na larura an fahimta duk da shigar sa yana da wahala mutuka amma dai yanayi yakan sa a shiga yanayin larura to in ta shiga an halatta wa mutum duk abin da zai yi ya tserar da ransa ko menene a wannan lokacin shari'a har guziri ma aka ce a yi shi na musha yawwa zu- sai an mutum ya zo inda kuma yake da amincin cewar ya- zai zai samu aminta daga to sai ya haƙa sai ya binne an fahimta abin da ya ɗauko ɗin bayarwa zai yi ya- sai ya haƙa sai ya binne to saboda haka wannan su ne wato masayin din da ita wannan aya ta tattaro kusan guda 27 to Allah tabaraka wa ta'ala yace yas'alunaka ma za uhilla lahu ko yawwa ita kuma wannan ayar wato aya ce wadda sahabbai suke tambaya sai suna tambaya ka ya rasulullah alayka salatu wassalam wai ma za uhilla lahu ai mallazi uhilla lahum min al-mada'ib wal ma'akali me aka halatta musu na abinci na abinciccika da abin da yake za su ci shi me aka halatta musu qul ka gaya musu ya rasulullah alayka salatu wassalam uhilla lakum at-tayyibat ka gaya musu an halatta musu dukkan ababen jin daɗi da wato tsarkaka kuma abin da ba ba ba najasa ba ba dauda ba ba abin kyama ba an fahimta yawwa abin kyama duk abin da kaga aka ce mustalazzat to ai kaga kaman irin su kyankyasai su ne kanafi su ai kaga wannan duk abin kyankyami ne ko yawwa da beraye ko wa ashbahiha da makamantin wannan aka ce uhilla lakum at-tayyibat daɗaɗa da kuma abin da ba abin kyankyami ba an fahimta to kaga ba ba a ci waɗannan ababen kyankyamin ba su ma yawwa to to to an so wa ma ullimtum min al-dawari kuma an halatta muku farautar abinda wato aka sanar da ku na daga dawari sune wato karnuka da makamantansa daga abinda ake yin farauta da shi yawwa karnuka ana yin farauta da kare ko mukallibina amma karen ya zamo wato mu'allimi da likilabi ko? Kuna masu sanar da wato karnukan alistiyada yauwa yadda ake farautar, wato malamin kare kenan, wanda ya san farauta, wanda in aka, aka tuna shi in ya je kama ya san cewa ba kansa ya kama ba, mai gidansa ya kama An fahimta, yauwa kare wanda yake malami kenan. imamu zamakshari ya ce almukallibu wato mu'addibul zawari kenan wara'idaha wato wanda aka ladabtar da gabansa aka horar da su an fahimta kuma an yi istiqaqin kalmar daga kalabu ne an fahimta la'anna ta'diba aktsaru ma yakunu fil kilabi domin ladabtarwa mafi yawa yakan kasance a cikin karnuka to allimuna wanda kuna sanar da su tafarkun yin farauta din da kuma yadda ake ta kama farauta din mimma allamakumullah wannan sakamako ne daga abin da Allah ya sanar da mutum kai Allah ya sanar da kai farautar kuma kai kuma ka sanar da karen yadda wato ake yin farautar to fa kulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abin da su wannan karnuka suka kama muku na farautar idan ba su ci ba idan suka ci kuma to bai halatta a ci ba saboda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza arsalta kalbakal muallama in ka tura karanka da aka sanar da shi farauta faqa tala sai ya kashe abun farauta fa kul to ka ci wa idza akala amma in ka je ka tara kuma ya shi yake ci to fa la ta'kul ka kakkaci fa inna ma amsaka hu ala nafsi ba kai ya kama ba kansa ya kama an bayyanta yawwa to da wata alama ake gane wannan karan malami ne ya san farauta shine an yastarsila idza ursila ana rike da shi in aka tuna shi ya zama ya bi ya bi abu wayan zajira idza zujira in kuma ya tafi din ka ce masa tsaya misali ko wata wani wata inkiya da ka koya masa ta tsayarwa kai kai masa ita zai tsaya an fahimta sannan wa an suka saida sannan kuma ya kama farautar fala ya kulminu ya zama ba zai ci ba an fahimta sannan wa an yuzkara smullahi inda irsalihi sannan kuma lokacin da zaka suna karan kai kuma to ka ambaci sunan Allah an fahimta fa hadhihi arba'u shurutin li sihhatil akali min saydil kalbil yau in ya farauto maka to abin da ya farauto din zaka ci in aka rasa kuma wani sharadi daga ciki to kuma in ya kama ba za a ba za a ci ba na ba ta bayyanta to wazkuru smallahi alayhi ku ambaci sunan Allah a kansa mana inda irsali lokacin da za ku saki karan to a faɗi sunan Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah ma'ana ku yi muraƙabar Allah ku lura da sh- Allah tabaraka wata'ala a cikin ayyukanku inna Allah sari'ul hisab ubangiji tabaraka wata'ala mai gaggawar sakamako ne a ga bayinsa so da haka sha'anin farauta da ke su larabawa suna yin suna yin farauta suna yin farauta sau da haka shari'a musulunci ta zo sai ta bayanin yadda za a yi farauta da abin da za a farauto da in an farauto ya za a yi da shauransu da shauransu duka shari'ar musulunci ta ta bayani kuma shari'a ta ta hana wasu yanayi da za a yi farautar kamar mutum in ya dau harama da hajji ko umra aka ce shi ba zai yi ba zai yi farauta a wannan yanayi an fahimta to da aka farauta tana da asali a cikin shari'ar musulunci kuma kawai dai yanzu da Allah ya kawo ƙarshen zamani ya zama ma babu dajijjikan gaba ɗaya ƙasƙas yadda Allah ya yi alƙawarin cika ƙasa ɗin nan to ko da yaushe dajijjikan cinye su ake kullum dajikan cinye su ake sai zama da kuma namun da namun jejin suna ta yin a karanci suna ta yin karanci suna yin karanci so da haka sai zama matsalar ma gaba daya kusan an ajiye ta gefe saboda saboda haka amma dai ala ayyi halin waɗannan su ne abuwa akwai masail kusan goma sha takwas amma dai abinda muka zaɓa a ciki dangane da matsalar saboda kusan an daina ne yanzu saboda haka itala a karatun abinda muka zaɓa akwai wasu maganganu da al'urɗubi yayi na farko a yace ilimi falalar ilimi mun fahimce shi cikin wannan ayar an fahimta No.
wato kare kare da aka koya mai ilimi sai ya zama ya bambanta da shauran karnuka ya bambanta da shauran dabbobi sai ya zama gashi har za a yi amfani da abin da ya kama za a ci kaza da shauran saboda me saboda mu'allamu ne an koya masa wani ilimi wannan ilimin da aka koya masa sai ya bambanta shi da shauran dabbobi ce wannan yana nuna fa'ita to idan dabba ta yi ilimi ta samu wannan matsayin to ina ga kuma dan adam an fahimta eh haka al-qurtubi ya ce to idan dabba ta yi ilimi ta samu wannan matsayin to ina ga kuma dan adam idan kuma ya yi ilimi saboda haka kuma kowane ilimi in an yi itikaninsa dukkan ilimi mai amfani in an yi itikaninsa to za a ci amfaninsa. An fahimta.
Mm.
Kawai sai dai idan ba a itikani ba an ɗan yi burbur burbur to wannan kuma. Amma duk ilimi ko ƙwaya ɗaya ne ka shahara da shi kai tsaya kai masa hidima to shi ma zai maka hidima. Da magabatan za ka ji ai an ce gida kaza da fiƙihu suka shahara.
No.
ko masanan fiqhu ne sai in kaga bangaren hadisi ko ba su da wannan nan kuma sai su ce maka gidan wane zaka ji su kuma nan ne gidan hadisi ko aka zo tafsiri sai a ce gidan malam wane zaka ji nan ne gidan tafsiri ko ko gidan masu fiqhun kaje kace tafsiri sai su ce a ba nan ba nan bane tafi gidan malam wane nan za ka je kai tafsiri idan luga ce abin da ya shafi na hau da shauran ulum na luga shi ma sai a ce tafi gidan malam wani a can za ka je kai kuma da wannan suka yi shura suka yi suna ko yanzu misali shakari kaga gidan tafsiri ne ai ko to da ka in za a yi magana tafsiri sai a ce a je shakari in ilimin fiqhu ne ko sai a ce a je gidan malam salga ko kuma madagu nan ko bangaren luga gidan shehu wannan shehu mai hula ko ilimin luga da da- da shauransu hadisi yau wato gidan malam sabu to haka kowane fannin ilimi sai ka ji gidan wane suka shahara da shi gidan wane suka shahara da shi a cikin fannin ba akwai wasu littattafai da zaka ji an ce su kawai littafi kaza shi suka ce gidan Bukhari da Muslim an fahimta iya shi kawai a a hadisan ma iya shi suka na- tsare suka nakalta abin da za a dauka kenan to duk ilimin da kai itikani Mm.
a yau kowanne ne to zai kowa maka da amfani akwai wani malami da na sani ilimin da ya itikani ilimin aruf ne al'aruf ilimin kafiya da aruf ilimin yadda za a yanka waka ta larabci da yadda kafiya take da waye abin da ya itikani kenan amma kuma duk wata martaba da yake da ita a matakin da yake yau wannan ilimin ne yake bashi ilimin arud da kafiya din shi ya tsaya ya kyautata ya wa hidima ya iya ya iya sosai saboda haka duk wata martaba da yake da ita yau take kashi to in ka kasa ta saba'in bisa ɗari wannan ilimin da yake da shi to shi yake bashi saboda haka ya bashi matsayi a inda yake a jami'a in an zo wannan fannin kowaye in yana nan to ɗari-ɗarin ya yi magana a kan fannin yake saboda gashi a gurin sai an jira shi ya zo saboda irinsa kuma shi kaɗai ne a gurin wannan sai ya bashi martaba da matsayi da wa to haka duk ilimi ko ilimin bokon nan an fahimta ko ilimin bokon nan ka tsaya kai itikanin sa abinda ake so duk abinda kake koya to ka tsaya ka koye shi da kyau kar ka zama ka ɓata lokacinka kai baka tsaya ka koya ba kuma kana zuwa kana sarrafar da lokacinka a banza ko baka yi wani abu mai amfani ba an fahimta duk rigima ka tsaya ka haƙƙaƙe wani ilimi na bokon ne kake yi bokon ma kaso kaso ne ilimin kaza ilimin kaza to ina kake ɗauka ka tsaya ka tabbatar da shi zai maka amfani sai wata ran an zo wannan abin ake nema wannan ilimin da kai kuma ana nema kuma ka ga yi maka amfani ina fata an fahimta saboda haka ilimi yana da falala yana da matsayi so da haka kada mutum ya zauna haka ba tare da ya tabbatar da wani ilimi ba a cikin rayuwa ka zama zero ne empty ba arabu ba boko ba komai kar ka zama haka an fahimta so da haka idan rayuwa ta yi nisa to ka tabbatar su kuma ƴaƴa sun tsaya su an fahimta a tabbatar a tsaya wa ƴaƴa wallahi idan aka tsaya wa ƴaƴa suka yi karatu wallahi kai ne kan kowa ya fara huta kai za ka fara huta kai uba kenan yawwa da ka koya musu kan kowa ya fara hutawa kai ne zaka fara cin arzikin wannan karatun eh kai zaka fara ci saboda haka alal aqalli ko ko baka ko baka rayu ba ka rasu to alhairin ya dinga bin ka kabari sai ka ci arzikin abu an fahimta saboda haka ka a bar ƴaƴa wato sasakai ba tare da wato kulawa bangaren karatu din nan ba yana da kyau a kula sosai da sosai to now نعم اليوم أحل لكم الطيبات نعم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم نعم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم مم.
من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين مم.
محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان مم.
ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين Allah ta'ala ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wato a yau an halatta muku wato dukkan daɗaɗa na daga ababen yankawa da wani dabbobin da ake yankawa da wani su wa da'amul ladina utul kitaba hillul lakum yanke yanken yahudawa da nasara halal ne gare ku wa da'amukum hillul lahu kuma yanke yanken ku halal ne gare su babu laifi wato ku ciyar da su daga gare shi ko kuma in kun yanka ku saida musu babu laifi wal musanatu minal mu'minati sannan an halatta muku ya ku mu'minai auren kamammu ƴaƴa kamammu daga mu'minai wal musanatu minal ladina utul kitaba min qablikum kamar yadda an halatta muku auren ƴaƴa wato Yahudawa da Nasara, wannan shi ne ra'ayin jamhur ko? Ja, su- Su ake nufi, an halatta muku aurensu, ‘ya'ya daga wato Yahudu da Nasara waɗanda suke suma kamammu a a da yace Allah tabaraka wa ta'ala ya yawaita mata musulmi a yanzu Mm.
yace a wancan lokaci rangwame aka yi musu an fahimta yanzu kaga ba ka ƙetare ga musulmi ba ka ƙetare ka tafi auro ba na sariya ko ba Ah, ko ba yahudiya mm.
idza atitumuhunna ujurahunna idan kun ba su sadakin su yawa musinina ghaira musafihina halin kasancewa ku kuna masu kamewa da aure wani masu bayyanawa da alfasha wala muttakhizi akhdan kuma kuna masu wasu riƙar wato ƙawaye kenan da za ku dinga yin alfasha da su a ɓoye ku riƙe su a matsayin ƙawaye kuma a ce ƙawance ana yin alfasha da su a ɓoye an fahimta imamu tsabari ya ce ma'ana ba kuna masu kaɗaita da mata wanda za ku dinga yin alfahasha da su ba an fahimta da yin fajirci yawwa wa man yakfur bil imani wanda ya ridda ga barin addini Allah ya kiyaye mu da ridda Mm.
ya kafirce da shari'o'in imani faqada habida amaluhu to wannan aikin sa ya rushe gaba daya wa huwa fil akhirati min al khasirina kuma a ranar lahira yana daga cikin tababbu yana daga cikin halakakku an fahimta amma sai idan ya mutu a a ridda din an fahimta shine aikin sa ya ruko wa man yartadi minkum an dini sai ce fa ya mutu wa huwa kafir fa ulaika habidat a'malu wanda ya ridda ga barin addinin sa ya mutu yana kafiri an fahimta to wannan fa ulaika habidat a'malu to waɗannan su ne wanda ayyukan su wato suka rushe kenan wanda ya dawo in ya dawo to shikenan aikin sa bai bai rushe ba kenan an fahimta a nan Allah tabaraka wata'ala ya ta maimaita al-yawma al-yawma ko al-yawma uhilla lakum at-tayyibat al-yawma akmaltu lakum dinakum ko yawwa eh, al-yawma idzal ladina kafaru min dinikum ubangiji tabaraka wata'ala ya maimaita uhilla lakum at-tayyibat wato dan karfafawa ne takidi ne so da haka kuma su tayyibat din nan an halatta wa musulmi tun gabanin saukar wannan aya to wannan ya zama amsa ce ta tambayar su da suka ce ma za uhilla lana sannan kuma ubangiji ya dinga yin nuni da alyawma alyawma ba fa wai a yau a ranar ba a a- a- ma'ana alyawma din nan ai zamanin annabi Muhammad Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda za a ce ai zamanin wane ne ai zamanin wane ne ko ko a ce hazi ayyamu fulani ko hazi ayyamu fulani ma'ana ana nufin zamanin wane ko Mm.
ayyama malik wani a larabci sai a ce ko a zamanin sarki wani haka za a za a fassara an fahimta Mm.
to da haka ah, an halatta mana yanke-yanken yahudawa kamar yadda aka halatta mana yanke-yanken nasara Mm.
an fahimta Mm.
mu ma kuma an halatta an mun yanka mu ba su su ci kuma wato in mun yanka in suna so su siya mu saida musu Mm.
an fahimta kenan wannan yana nuna yin mu'amala da waɗanda ba musulmi ba Mm.
in ba su yaƙe ku ba ba su taimaka a yaƙe ku ba sannan kuma ba su hana ku yin addinin ku ba kuma ba su fitar da ku daga garin ku ba Mm.
to la yanhakumul ladina anil ladina la yanhakumullahu anil ladina Lam lam yuqatilukum fid dini wa lam ولم yukhrijukum min diyarikum أن an تبروهم tabarruhum wa وتقسطوا tuqsidu ilaihim an fahimta Allah bai hana ku yi musu alheri ba bai hana wato ku yi musu adalci ba akwai mu'amala da su kyakkyawan mu'amala ku haska musu kyan musulunci an fahimta ta yanda wannan zai ja hankalinsu zuwa su shigo musulunci an fahimta to aka ce to abinda suka yanka yaya kenan in suka yi abinda su ne suka yanka sai shi ma duk ya halatta abinda suka yanka din inda an ce zaba ihnasu halal ne a ci da shauransu ai har abinda yake ya- suka yanka din kenan a sawa'an eh, sun ambaci sunan Allah ko kuma sunan Masihu in ji wasu ce koda da sunan Masihu suka yanka kul min zabiyatin nasarani wa in qala bismil masih za a dawo an fahimta Mm.
to da haka tunda dai an ce wa da'amul ladzina utul kitaba hillul lakum ai Allah ya san za su faɗi sunan masihun ya san za su faɗi sunan garjisu din a yankan ya sani yace an halatta muku zaba'ihu nasa nasu to da haka kawai babu wani batun da binciken ya to bismillah suka yi ko me suka yi ba ka da binciken wannan kawai ka aje magana ka abinda suka yanka suka baka ka ci kawai an fahimta muddin da yana cikin abin da aka halatta mana mu ci a a shari'a amma majusu wato mm, wannan kenan an ce majusu yawa eh, pagan da maguzawa yau maguzawa to maguzawa su wannan ba za a- ba ba za a ci ba an fahimta wannan ijma'in malamai ne la tu'kalu zaba'ihu ba za a ci yanke yanken su ba kuma ba za a aura da gare su ba domin su ba ahlul kitab bane alal mashhur indal ulama an fahimta yawwa amma babu laifi cin abincin wanda ba ahlul kitab ba kaman mushrikai kaman abdatul ausan in dai abin an tabbatar da halal ne an fahimta kuma an tabbatar ba su amfani wajen haɗa shi da wasu abubuwa na na haram an fahimta suka ce babu laifi a a iya ci an fahimta No.
da amfani da ah, abubuwan cin su da abin shan su da butar su da wane an fahimta duk da shari'a tana so idan ka karɓa ka wanke an fahimta in an karɓa a wanke don itiyaɗi musamman idan abin da ka iya riƙe kamar irin su ƙwarya da za su iya riƙe wani abin ana zuba giya misali inda su maguzawa suna shan giya suna haɗa burkutu da mene to idan ana tsammanin wannan to sai a wanke in ya kuma ita ma i- irin wannan sai in ba wata yawwa illa Allah ta jidu gaira yawwa in ba a samu wata ba sai wannan din to shikenan ku wanke ta sannan sai sun makulu fiha in ci za a yi a ci in kowa ba alwalar za a yi sannan a yi alwalar an fahimta Ah, akwai karatukan a cikin babul ani ya ko a cikin bulugul maram ba a cikin babun ƙwarya ƙwarya ƙwarya ma'ana abin da za a yi alwala da shi ko za a yi wanka da shi ko za a ci abinci da shi ko za a sha a ciki duka an yi bayani wa da'amukum hillul lahu to wannan wato ana magana ne da su cewar idan suka sayi nama daga gare mu ya hillu lahu sannan mu kuma waye hillu lana sama an fahimta in suka siya su naman ya halatta gare su mu kuma kuɗin nasu ya halatta gare mu an fahimta ba ruwanmu da kuɗin su suna bin dokar ki- buyu'a ko tsarin shari'a ko waye ba wannan an fahimta in suka siya da kuɗin su suka sai abin mu za mu sai musu an fahimta su za su ci mu kuma za mu ci za mu ci kuɗin ina ba ta an fahimta to sai auren banasariya din nan da ba da da da da ba yahudiya wannan lamari kam yana daga cikin abin da tun a lokacin sahabbai aka fara jan daga dan ɗaya daga cikin sahabbai ina tsammanin sayyidina Huzaifa tubul Yaman ya auro ina ga ko banasariya ya aura ko ba yahudiya cikin su ɗaya to daga sayyidina Umar ya ta ya ta jin haushi yana ta faɗa. Sau da haka sai ya ce me ce to ni dai ba zan tunda Allah ya ce Allah ya ce halal ne ba hanawa zan ce bai yi ba amma abin da nake gudu kada buɗe ƙofar wannan al'amari ya zamo wata kafa da za ta sa kuma ana dinga aurensu ana barin mata musulmi sai ya ce to ya mewa ya ce ni dai gaskiya in a san raina ne ka bari kawai ya ce to shikenan tunda ba ka so zan je in rabu da ita shikenan sai na Uzaifa bin Yamani sannan sai na Umar shine Amirul Mu'minin eh zo da haka sai ya je ya rabu da ita wannan ba Yahudiya an bayyanta to Mujahid ai tabi'i ne ko to Mujahid tabi'i ne gashi yana tun a lokacin yana cewa Allah ya yawaita mana musulmi mata Allah ya yawaita mana musulmi mata, da haka yanzu ba mu da buƙatar su ma a wancan lokacin an musu rangwame ne, wala'alla kenan babu matan da yawa a wannan lokacin Mhm.
musulmin an fahimta sai aka musu rangwamen auren kitab to yanzu Allah ya yawaita to tunda Allah ya yawaita ba ka da buƙatar ka tafi ka auro ba nasariya ko ba ba yahudiya alhalin ga musulmi to a wancan lokacin yake faɗar wannan Allah ya yawaita mata to ina ga yanzu kuma na ba ta an fahimta sannan kuma ga abin da zai bayu zuwa abubuwan da za su faru da yawa ai an samu wanda suka yi auren ƙarshe ‘ya'yansu kuma arnanci suka zaba suka zaɓa kiristanci suka zaɓa ba musulunci ba kaga ba za ka ji daɗi ba Mm.
an fahimta kuma musamman idan ƙasashen waje ka je irin ƙasashen da ake cewa uwa ita ce take da authority ko ita ce take da power akan ‘ya'ya da haka in kuka rabu ba za fa ka tafi da ‘ya'yan nan ba ‘ya'ya nasu ne na ƙasarsu ne kuma su can dama ‘yanci ake ba wa mutum ya zaɓi addinin da yake so yi. Na ba ta hambayin da, to kana kallo za ga ‘ya ka haifo arna, ka ga ai babu daɗi, na ba ta hambayin da. Yawwa sau da haka to tun da dai aka ce halal ne ba umarni aka yi aka ce a yi ba ko kaza an ce an halatta, ya halatta. To ba mamaki wata larura ta sa ko wata bukata ko wani zama ya kai mutum wani guri wanda kuma zai zama ya shiga halin iftirar. to shi kenan sai a yi ko kuma kana raja'in a inda kake din dole bayan da zaka yi sai kayi auren kuma kana raja'in cewar akwai wasu kyawawan mu'amaloli da zaka nuna wanda za ta musulunta ta silar wannan ko Mm.
to eh, sai ka yi kuma an sh- a- ima- ina ga imamu shafi'i ya ce in ka aure ta fa ko kiranta zuwa ga addinin musulunci ba yadda kai ba ka dinga a kawai ka dinga gwada mata akhlaq na musulunci da yanda da kanta za ta yadda ta ta shiga ko akwai wani abokinmu mala aliyu Mm.
yana cana yanzu ko Mm.
saboda haka ya je indiya karatu ya sa wata yar cana ta makale masa Mm.
cewa shi take so but kuma bata musulunta ba saboda haka sai ta nuna ita fa a kanta aure shi kan to in dai musuluncin nan dai za ta shiga in dai zai zai aure ta to kaga ko ai aure ya kama saboda haka shikenan ta ce za ta shiga musulunci saboda haka ta shiga ta shiga musulunci kuma ya aure ta da ya aure ta ma ta ɗauke shi suka yi sanin can saboda haka yanzu har suna da eh ta- suna da ƴaƴa ma eh saboda haka suna can sai ta ta dauke shi tanan can ta je ta sa masa aiki suke take musuluncin ta har ma da ƙarin ɗariƙar tijjaniya ba an fahimta take yi take tijjaniya shikenan suke suke zaune to yin irin wannan da'awa za a yi kira mus- zuwa musulunci an fahimta sai a yi dan ƙalla ɗin an gwada akhlaq na musulunci ɗin ƙalla ka ga baka kira ta zuwa musuluncin ba to in kai kwaɗayin wannan to kuma la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurul ni'am Allah ya shiri mutum ɗaya ta tafarkin ka kuma to wannan yafi maka alkhairi daga jajayen raƙuma kuma dama ga shi na yanzu su eh, kiristocin da waye dan abu kaɗan suke jira su shiga musuluncin nan dan abu kaɗan wallahi da da hanyu kullum kutsawa suke kullu yawmin wallahi sai kaga sai ka in dai kana social media sai kaga adadi an an musulunta adadi an musulunta ko ɗazu ɗin nan da zan fito ina kallon wata wani shi da awarsa da yake yana turai musulmi ne sai ya tare ki sai ya ce miki zai zai mun sakan talatin zai baki ki saurari wani abu in kika saurara sai ki masa reacting akan ki faɗa masa me kika ji game da abin sai ya kawo qur'ani sai ya sa mata a kunna a iyafin sai ta ji na sakan talatin idan ta ji sai ya cire sai ya ce to kin san me wannan to na ga jiya wata wadda ta ce eh ta sani wannan alqur'ani Mm.
kuma dama ai tana ji kina ji to ke musulma ce tace a ba musulma ba ce in tana so ta dan samu nutsuwa ta samu relief to tana kunnawa yana ba ta relief amma tana ta kokarin wato sanin eh, ma'anarsa ba ta san me ake cewa ba amma dai tana ji tana jin nutsuwa amma tana kokarin sanin ma'ana kuma tana ta bincike akan musulunci saboda haka tana so ta ta shiga to wata kuma za ta zo ta sami ita ba tana nan a ƙasar turai take tana da awa zuwa musulunci abinda kawai take musu kawai shine ta ba su hijabi su saka in suka zo shiga su sai su ce zan baki kaya irin kayan laraba mm, doguwar riga kenan ko da hijabi sai su ce ki sa zan muke hoto sai in nuna muke hoton ki ga yadda kike da da shigar da kika yo ta t-shirt da jus misali da kuma shigar da kika yi irin tamu ta musulmi in nuna miki a hoto ki gani eh wacce ce tafi miki wacce ce to ita kuma abinda kawai take wa tura kenan take ta jawo hankalinsu ta wannan saboda haka wannan hanya da irin su wani ISIS irin su wani Boko Haram irin su wani waye duka ƙarya ne ba musulmi bane suke yin wannan ƙarya ne yawwa ba musulmi bane Ah, ko da musulmi ne su waɗanda suke yin mubasharar yin aikin to akwai waɗanda suke bayan su wanda suke so saboda ganin yadda musuluncin yake kutsawa yake kutsawa to yau akwai ah, wani ɗan uwa a Amerika Ibrahim Mu'azzam muna waya da shi ya ce min akwai state biyar a Amerika wanda ake ba da hutu idan ranar rasuwar shewa sansisa ta dawo ranar to ana ba da hutu a a ga- a state guda biyar a Amerika. Saboda a- akwai garin da ya zauna, garin 'yan daba sun da- irin 'yan daban nan ne irin 'yan akwai suna da 'yan shaye-shayen nan 'yan sha- eh, shaye-shayen ganye ko sun addabe su to akwai inda ya zauna nan ya kafa zawiya ake wazifa so da haka sai zama wa'annan irinsu irinsu ɗin kuma sun dinga sun dinga zuwa sun dinga zuwa so da haka sai zama duk suna barin miyagun ɗabi'u suka zama mutanen kirki da waye ya faɗan sunan garin a America ko a California ne na dai manta wanne ne so da haka wannan gari yace baka ga yadda suke kaddara sha'aninsa ba saboda yawan rijijimu sai da suka yi sauki saboda mutanen da suke suke bi to shigar da musulunci yake musu sai zama na aka kirkiri waɗanda su kowa ar mm, turawa ba sa son tashin hankali a ce wai addini ai da takobi ne ake shigar da mutane da ba za a yi bayanin yadda jihadi yake ba a shari'ar musulunci ko da yadda aka fara musulunci a sai a ce ai kawai addinin kawai ta karfin tsiya ake zuwa a kashe mutane kawai a sa su cikin addini da shauransu saboda haka wannan sai ya sa ake sa wa wasu in abin to kuma wasu da ke shi Allah tabaraka wa ta'ala yuriduna lil-ifu nurallahi ne e wa ya'aballahu illa an yutimma nurahu to da aka dinga kirkira waɗannan kungiyoyin ta nan sai aka samu kuma wasu risata masu bincike kenan su je su binciken ainihin ta'addancin nan wayya yake a musulunci don su zo su ƙara yaƙi da musulunci duk masu risacin ɗin nan galibinsu sai suka da da musulunci kuwa ba a ƙarasa binciken ba galibinsu musulunci suka dinga yi da suka dinga zurfi cikin bincike kuma duk sai suka dinga ai wannan ai shine addinin gaskiya suka dinga musulunta to yau ba addinin da ake shiga a duniya wallahi kamar musulunci yau wato mun auren idan mutum zai yi shi ta hanyar da'awa an yi kwaɗayin shigowa musulunci to ya halatta dan musulunci ya halatta har kuɗi ka bawa ba nasari zakkan nan ko mu'allafatu qulubuhum zakkan nan ka bawa ko ba nasari ko kafiri ko wanda ba ma mai addinin ba amma kana kaunar wannan bashi da kake yi ƙarshe ya jawo hankalinsa zuwa shiga musulunci ya halatta an fahimta eh ya halatta ka ɗauka ka bashi zakka dan ya shigo musulunci to duka dan wannan ta babu mu'amala sai ka aure a ita mace dan wannan amma in ba haka ba haka kawai dan littafi da waye to ƙarshe ya zama wa mutum ƙalubale ina ba ta an fahimta yawwa to shine Allah tabaraka wa ta'ala ce wal musanatu min allazina utul kitaba ko ah, min qablikum ko sai me za a zai tun إذا آتيتموهن أجورهن موصنات غير مصافحات ولا متخذات أقدام ومن يكفر بالإيمان to wannan kuma shine ridda kamar yadda muka faɗa wanda duk yayi ridda to aikin sa ya rushe gaba ɗaya a kuma ranar lahira yana cikin halakakku illa iyaka in ya dawo kuma to aikin sa zai dawo tunda waccan ayar ta ƙara da sharadi shi fa ya mutu wa huwa kafir sai in ya mutu alhalin kafiri Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mu yawwa to kuma sai ayar alwala sai mu tashi kanta insha Allah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah